to ina ina za a tashi qauluhu fadar mai littafi ibnu taymiya kenan rahimahullahu ta'ala da yace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba shi mun kai jiya ba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ya ambaci suna annabi sadda an ka ambaci suna annabi haƙe ne a yi mai salati bahili wanda yake kowa zama maroci shine wanda an ka ambace ni bai yi mini salati ba kana zaune ana annabi kayan gum da baki to faɗa ta da ya ce sallallahu alaihi tsira Allah ta tabbata gare shi wa ala alihi da kuma akan alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da aminci tasliman mazida aminci mai ƙaruwa aminci tasliman mazidan ba an ce wa sallama ba da aminci full stop tasliman mazidan jumla ce mustaƙilliya aminci mai ƙaruwa bayan ka amintar da shi kuma a koma ƙara mai wani aminci aminci bisa ga aminci sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi mai salati kuma ku neman mai aminci a sharhu bayani ma'ana sallallahu alaihi Allah shi salati gare shi salati kalmar salati da larabci tana da ma'anoni salati tana da ma'anar sallah salati tana da ma'anar addu'a hmm? to sallallahu alaihi Allah shi mai salati a hasanu ma ƙila fihi an yi maganganu masu yawa game da meye ma'anar sallallahu alaihi sai ibn al-Uthaymin yace mafi kyawun abin da anka ce game da fassarar sallallahu alaihi ma qalahu abul aliya shine abin da wani tabi'i abul aliya ya faɗi fassarar da abul aliya tabi'i ya rahimahullah Allah shi mai rahama qala abul aliya ya ce salatullahi ala rasuli abin da as-salatin Allah akan manzonsa sana'uhu alaihi yabun da Allah zai wa manzon Allah fil mala'il a'la cikin jama'a mafi ɗaukaka jama'ar mala'iku Allah ya tara mala'iku sai ya yabi manzon Allah cikinsu ya faɗa musu darajar manzon Allah don su masu girmama shi, to shi ne salatin Allah ga annabi. Haka Abul Aliya ya fassara. Tun da ya ce a Hassanu maƙila ya nuna ashe ba ya fassara da an kai an yi fassarori, amma dai wagga ita ta kwanta mai garai shi Ibn Uthaymin. wa amma man fassara salatin lahi alaihi amma wanda ya fassara salatin Allah ga annabi bin rahama ya fassara shi ana nuhin rahama ya ce fa ƙauluhu da ifin zance ne mai rauni ne fassala salati da rahama wannan zance ne mai rauni don me la'annan rahama domin rahama ta kuni li kulli ahadin tana kasancewa ga kowa ba annabi ba kowa ya halatta kace Allah shi wa ne rahama to wannan ko abu ne wanda Allah yake banta ga annabi wali hada saboda haka ajma'ul ulama'u malamai sun kai ijma'i ala annaka akan cewa kai ya juzu an taqula yana halatta ka ce fulanun rahimahullahu wane Allah shi mai rahama kaka neman mai rahama ko amma salatin ga abu ne wanda yake banta ga annabi shi kadai don haka ga aiko mutane a nemi salati ko alaihim salawatu min rabbihim wa rahama suna da salati to kaga salatin da aka nihi can yana da bambanci da salatin ga na manzon Allah shi yasa ya kyautata fasar abu aliya domin in bancin manzon Allah wane ne Allah zai tara mala'iku gaba ɗaya ya shi kaga wannan abu ne wanda yake banta ga annabi sallallahu alaihi wasallam madalla waqtalafu amma malamai sun yi sabani hal ya juzu shin yana halatta an ta kula kace fulanun sallallahu alaihi wasu sun ce yana halatta wasu sun ce baya halatta wa hadha yadullu wannan yana nuni Allah anna salata akan cewa salati gairar rahama sabanin rahama ce rahama ba ita ce salati ba ina fatar kun fahimta wa aidan dalili na biyu kuma na cewa rahama daban salati daban faqad qala Allah ta'ala ai Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbi wadancan wadanda ke istirja'i in musiba ta same su salatoci ya tabbata akan su da wurin ubangijin su wa rahamatun da kuma rahama sai an kai adafin rahama akan salati wal adabu shi ko adafi ya qatadil mugayara yana hukunta canji in an ka ce ja'a muhammadun wa amrun muhammadu da amru sun zo wawul adabi tana fa'idantar da muhammadu da ba amru da ba mutum guda bane in an ka ce ja'a muhammadun wa amrun wawul adabi tana fa'idantar da mugayara canjin abu muna tare don haka tunda an ka ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim sai an ka ce wa rahamatun an ka yaɗa fin rahama akan ashe ya nuna salati daban rahama daban idan to don haka fassalatu salati a khassu ta fi keɓantuwa minar rahama daga rahama rahama ita ana iya neman ma kowa ita amma wanga salati da an ka ce a neman ma annabi shi ɗai ya keɓanta gare fasalatullahi ala rasuli don haka salatin Allah da ake nema ya ga manzonsa sana'uhu alaihi yabon da Allah zai yi mai fil mala'il a'la cikin jama'a mafi daukaka su ne mala'iku waka zalika qaulu hakan ga fada ce da yace wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi al literally yana da ma'anan mutanen mutum ko da yake da yana da ma'anoni da dama yana da ma'anan mabiya yana da ma'anar 'yan goyon bayanka yana da ma'anar mutanenka yana da ma'anar danginka duk ana kiran su al to cewar da yawa ala ali salatin nan Allah ya shi akan alayen annabi wa alihi huna alaye ne anan tunda kalmar al tana da ma'anoni da dama atba'uhu ala dinihi tana da ma'anar mabiya ne akan addini ne waɗanda na bi shi akan addini haza wannan idza zikiratil al in anka ambaci kalma al wahdaha ita kadai aw ma ashabi ko anka ambace tare da sahabbai fa innaha to ita al takunu tana kasancewa bi ma'ana atba'i da ma'anar mabiyanai aladini akan addini ne munzu bu'itha tun lokacin da anka aiko shi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kaga har da mu sai mu shigo kenan eh wa yadullu ala anna al al abinda ke nuni akan cewa kalma al bi ma'ana al'atibaya al'addini tana da ma'anan mabiya akan addini ƙauluhu ta'ala maganar Allah maɗaukaki fi ali fir'auna ga mutanen fir'auna da ya ce annaru yi uraduna alaiha wuta wanda ake gitta su gare ta shi fir'auna da mutane ne guduwan wa'ashiyan safiya da mareci wa yau mata ƙumus sa'a ranar da alkiyama za ta tsayuwa kaga cikin kabari kenan za a yi musu wannan azaba to ranar da alkiyama za ta tsayuwa za a ce ma mala'iku adkhilu ala fir'auna ku shigar da mutanen fir'auna su wane ne ala anan kaga atba'u ma dalla ku shigar da mutanen fir'auna da shi da mutane ne kenan ashadda kaga ba mutanen gida ba nan ba ƴan uwa ne dangi ne ba kaga mabiya ne duka ku shigar da fir'auna da mutane ne ashaddal azabi mafi tsananin azaba ai atba'ahu mabiya ne aladini akan addini ne don haka al tana da ma'anan mabiya akan addini amma idza qurinat bil atbaya amma in anka hada al da mabiya anka ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi anka anka hada al da atba muna tare faqila anka ce alihi wa atba'ihi fal al to abinda za a fassara al humul muminuna su ne waɗanda na yi imani min alil baiti daga mutanen gida dai yan uwa nai to nan za a tsaye da kalmar al ga yan uwa ai baitar rasuli gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam yan uwa ne na kusa wa shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya mai rahama lam yadhkuril atba'a bai ambaci mabiya huna anan ba qala yace wa alihi wa sahbihi sahabai ɗaya ambata to kaga su sahabbai mun san ko su wane ne su wane ne sahabbai waɗanda sun ka haɗu da manzon Allah sanda yana da rai sun ka yi imani da shi kuma sun ka mutu akan imani yanzu mu ana kiran mu sahabban manzon Allah don me saboda bamu haɗu da shi ba ya ka dai mun yi imani da kuma muna fatar mu mutu da imanin amma bamu haɗu da don haka ba sahabbai ba ashe sahabbai an san su to sai yace wa ala alihi wa sahbihi kuma tsiran nan da aminci da an ka ce Allah ya ga annabi a yi ta akan alaye ne da sahabbai ne kaga nan ba a ambaci mabiya ne ba ko sahabbai ɗaya an ka ce don haka al nan tana da ma'anan mabiya kaga hannu sai mu shigo a ba mu lift fana ƙulu sai mu ce aluhu alaye ne a nan hum atba'uhu aladi su ne mabiya ne akan addini duk waɗanda bi manzo Allah akan addini wa sahabu sahabbai ne kuma kuma kullu man ishtama bin duk wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi to waɗanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar mutanen garin sun zo sun anshi musulunci inda annabi sun ka koma su ko sun kai musu wa'azi sai sun ka musulunta ga hannun mutanen su amma Allah bai ba su iko kaga tun annabi na da rai sun musulunta amma Allah bai ba su iko sun fito sun ka hadu da annabi ba waɗannan ana kiran sahabbai ba sahabbai bane me sunan su to tabi'ai za a ce musu kun ba su cikin tabi'ai don tabi'ai waɗanda abbiye da sahabbai to su waɗanda zamani guda sun kai da sahabbai zamanin annabin sun ka musulunta amma dai ba su haɗu ba su ake kira mukhdaramun waɗanda na yi imani tun za annabi na da rai amma kun ba su haɗu da annabi ba su ba su kai sahabbai ba sun wuce tabi'ai ɗari takwas kenan miyagun kuɗi ba ku kai taro ba kun wuce ahu yara ba san ɗari takwas ba ba san taro ba ba san ahu ba duk 'yan sabintis ba san su ba balle 'yan etis kayan 90s ɗin mi ta matahi to ina yake ina yake to kun ji sahabi ko wane ne sahabi mutumin da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani shi kuma ya mutu akan imani da ya haɗu da annabi ya yi imani amma daga baya ya walwale ba sahabi ba ne tunda a kowane ridda musamman bayan mutuwar annabi wasu sun ridda amma kuma daga baya sun ka dawo to irin za a ce musu sahabbai koko wasu sun ka ce za a kira su sahabbai wasu sun ka ce a sai dai a sa cikin mukudaran muna to wa adafu sahabi huna adafin sahabbai a nan alal ali akan al da ya ce wa ala alihi wa sahabihi ba ga wawal adafi nan ba ya adafin sahabi akan al min babi adafil khas yana daga babin adafin keɓantacce alal ama akan gamamme kaga yan an ka ce alihi duk sahabbai a al al nan yan an ka ce al nan yana nihin duk mabiyanai duka kaga hadda sahabbai sahabbai mabiya ne ko ba mabiya bane sun shigo cikin al don haka al shi'a shi'a am sahabbai kuma ke bantattu ne an san waɗanda ba duk waɗanda bi manzo Allah as sahabbai ba don ga munan mabiya ne muke amma ba a ce muna sahabbai to kaga an yi adafin khas alal am kalma al ta kunshi kowa duk wanda ya imani da manzon Allah ila qiyamis sa'a amma sahabbai sai wa'in haɗu da shi muna tare kamar misali a ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhu mala'iku suna sassaukowa da ran lailatul qadr har da jibrilu shine ruhi jibrilu mala'ika ne kowa mala'ika bane ah to ai ya shigo cikin kaga adaful khas alal am me ke sa ayi adafin khas alal am duk mutane kowa ya zo har da sarkin musulmi sarkin musulmi ba mutum bane in an ka ce duk mutane kowa zo ai ya isa sai an ka ce har da shi to kullum an ka yi adafin khas akan am yana nuna muhimmancin khas din nan muhimmancin sarkin musulmi mutum ne amma kuma yana da extraordinary daraja akan sauran mutane kowa ya zo har da gwamna ka gani to shi ne kaga mala'iku duk suna saukowa har da jibrilu shi ke nuna muhimmancin jibrilu akan sauran mala'iku har da shi shi da babba duka head boy cikin mala'iku to to ina yake wa adafus sahabi huna adafin sahabbai da an kayi a nan alal ali akan alaye ya cewa ala alihi wa sahabihi min babi adafil khas yana daga babin adafin keɓantaccen abu alal ama akan gamammi la'anna sahaba domin sahabanci mutum ya zan sahabi a khassu ta fi keɓantuwa min mudlaqil atbabi da atba'i daga sakewa wai na mabiya in an kace mabiya kowa hammu har waɗanda za su zuwa bayan mu duk suna cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in an kace sahabbai wannan ke bantattu ne qauluhu fadar mallan da yace wa sallama da kuma aminci Allah ka yi tsira da aminci ga annabi da kuma akan mabiya annabi da sahabban annabi wa sallama da aminci tasliman mazidan aminci mai karuwa sallama fiha assalamatu min al'afati abinda amma ana sallama aminci ko daga salimana to sallama fi fi hassalamatu ciki wato yanka cewa sallama da kuma aminci tasliman mazida aminci mai karuwa aminci daga mi min al'afati daga duk wasu ayyuba Allah ka amintar da manzon Allah da sahabbai ne da alaye ne daga duk wasu ayyuba shi amma ana sallama ka ka amintar da shi daga duk wasu ayyuba wa fi salati ga neman mu annabi salati wa sallallahu Allah ka yi salati ga annabi husulul khairati kana neman mai tabbata alkhairori alherori na kake neman ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa jama'al muallifu amma shi ko sallama shi ko aminci ne kake neman mai daga duk ayyuba mun fahimci sallama yanzu fa jama'al muallif don haka mawallafe ibnu taymiyyah rahimahullah sai ya hada fi hadhihi siga ga wannan siga baina su'alillahi ta'ala tsakanin roƙon Allah maɗaukakin sarki an yi haƙiƙa shi tabbatar linabiyi ga annabinsa alkhairata alherori wa akhassuha mafi keɓantuwa alkhairin da ya keɓanta ga annabi athana'u alaihi yin yabo gare shi fil mala'il a'la cikin jama'a mafi ɗaukaka su ne mala'iku wa an yuzila anhu al'afati bayan ka nemi Allah ka roƙi Allah ya tabbatar mai da alkhairori kuma ka roƙan mai an yuzila anhu al'afati Allah ya gusan mai da duk ayyuba wa kadhalika haka man ittaba duk wanda ya bi shi kai musu wannan addu'ar shi amma ana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama muna tare wal jumlatu jumla fi qawlihi salla sallallahu alaihi wa sallama khabariya jumla ce ta labari labzan kaga kamar labari ne ga lafazi zai zo da siga ta labari ɗallabiyatun amma siga ce ta nema ma'anan ga ma'anarta saboda mai la'annal murada biya domin abin da ita addu'a addu'a addu'a ce kake yi Allah shi tsira ga annabi da kuma aminci kaga addu'a ce muna tare to wa qauluhu zance ne da yace mazidan tasliman mazidan sallama mai ƙaruwa bayan sallamar da ka yi mai ta farko sannan ka ƙara mai kuma bi ma'ana za'idan mazidan tana da ma'anar za'idan mai ƙaruwa au ziyadatan ko ko ƙari ka ƙara Allah ka yi tsira da aminci gare shi kuma ka ƙara amincin wal muradu abin nufi tasliman za'idan ala salati aminci mai ƙaruwa akan salati fa yakunu du'a'an akhar sai ya zama wannan cewa mazidan sai ya zan wata addu'a ce ta daban bis salami da yin sallama ba da salati bayan salatin da kai war rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama war rasulu manzo inda ahlul ilmi to wane ne manzo yanzu yayi ma baya ta'arifin manzo da annabi manzo inda ahlul ilmi gun malamai shine man uhiya ilaihi bi shar'in wanda an kai mai wahayi da shari'a an ka aiko mai shari'a tashi wa umira bi tabligi kuma an ka umarce shi shari'a ga kai ya kume daɗi ne shi ɗai ya ishe ta ga sauran mutane to wannan shi ne manzo shi ko annabi wanda an ka aiko mai wanda an ka umarce shi da biyar shari'a wani wanda ya gabace shi shi ba a ba ta shari'a mustaƙilla ba shi ne annabi ba wanda an ka aiko mai an ka ce ya shi ɗaya ba ba annaba ba ko mu Allah ba wani mallami da Allah ya ba ilimi ya ce shi ɗaya kai ya kira mutane ko mu an aza mana kiran mutane balle annabawa don haka can da wani abin da aka ce annabi shine wanda an ka ba an ka aiko mu wahayi an ka ce ya shi ɗaya ba a umarta wannan fassara ba mai kyau ba ce ba wanda ba a umarta da ya idan mutane ba bambanci tsakanin manzo da annabi manzo wanda an ka ba shari'a tashi annabi kuma wanda ya yi aiki da shari'a wani manzo na gabani ne ba ya zo da tashi ta kai ne shine bambancin su wa kannun bi a sallallahu alaihi wasallama an annabtar da annabi bi iqra'a annabi ya zan annabi ne da iqra'a wa ursila sannan an aiko shi da manzanci ne bil mudaththir da suratul mudaththir kaga iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa ikratu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq ya halicci mutun daga gudan jini hmm khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram ikratu Ubangijinka shi ne mafi karimci, allazi allama bilkalam wanda ya sanar da alkalami, allama al'insani malam ya alam ya sanar da mutum abin da bai san ayoyi biyan na farko su sun kawata saukowa. to da wannan an umarci annabi ya karatu ashe kenan me zai karantawa akwai wani abu da za a kawo mai wanda zai rinka karatu to ya za annabi da da wannan muna tare to ita ko muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya kai wanda ya lullube hankali na ya tashi da yaga jibril ya taho ya ce mata ta dassiruni dassiruni bata tsaya tambaya ta lahiya lahiya in mutum na cikin tashin hankali ba a mai tambaya bari sai hankali na ya kwanta da yake mai hankali ce sai ta ɗauku zai ɗaya ta lullube shi ya kwana ya dawo mahayyaci ne sannan taka tambaya ta sannan ya bata labari ina fatar da wanda ka jin yunwa da wanda a cikin gajiya da wanda a cikin tashin hankali waɗanda duk ba abokan hira ba ne bari sai sun samu natsuwa yasa hausa aka cewa ba ba ƙoruwa ka sha labari mutum ya taho bakunci kila tun karin kumallon sahi mota ta lalace mu yunwa ta burmukai yana tattali ka ya to ina so in lahiya laha yana haba kuma kai duk ba ganewa in ba a gama shinkawa a samu koda horo horo a kawo mai eh ko a tai a so mai maltina ko dai wani abu ya fara kahin shinkawa ta kare bar tambayoyinka duka bar sai ya ci abinci tukun hankali na ya kwanta to sannan a tsaya a yi hira ina so inna ina so kawo ina so wani ina fata kun fahimta to yace wa kan sai an kace ya ayyuhal muddathir ya kai mai lullubi kumta shi ba lokacin lullubi ba fa an da ta zuwa wa'azi kaga yanzu tai ka idan ma wasu ya zan manzo kenan hmm shine yace wa kannu bi sallallahu alaihi wasallam an annabtar da annabi bi ikra da ikra'a wa ursila an mai sai manzo bil muddathir da suratul muddathir fa bi qaulihi ta'ala da fadar Allah da yace ikra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaqa da sunan ubangijinka wanda ya halitta ila qaulihi allama al insana ma lam ya'lam kana nabiyyan to ya kasance annabi wa bi qaulihi da zancen Allah kuma ya ayyuhal muddathir ya kai mai lullubi kumta shi fa anzir ta zuwa wa'azi kana rasulan ya kasance manzo alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai mu tsaya nan amma ba'du da Allah ya shirya da mu sa mana albarka ga abin da muka karanta ya dalla ai to ku wanda ya karanta kaka ya kwashe ina ga wanda ya zama ne kaga shi ya huta go